من اللي wani ce wani? ai kawar ta tarife ya yi ok yawa ba tarife ba haka kukari أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بايعك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan yabo da godiya da jinjina da kirari su ƙara tabbata ga Allah madaukakin sarki magagin halittar mu mamallakin mu dukan yabo da godiya da jinjina da kirari su kara tabbata ga Allah madaukakin sarki magagin halittar mu mamallakin mu wanda ke gudanar da lamarin mu yau da kullum shi kadai ya cancanta abauta masa muna masa godiya da ya bamu ikon haduwa wannan masallaci mai albarka masallacin Bilal ibn Rabah dake Tula Close unguwar Fadamar Mada a cikin garin Bauchi majalisar da muka saba haduwa domin karatun bulughul maram min adillatil ahkam wallafar babban malamin musulunci alhafiz abul fadl ahmad ibn ali ibn hajar al-asqalani ash-shafi'i Allah madaukake ya ji kansa da rahama yau wurin litinin 11 ga watan jumadal akhira ar-rabiul akhir hijira annabi sallallahu alaihi wasallama 1446 14 ga watan 10 2024 a girgin miladiya a yau majalisun namu ba karatun bulughul maram zamu yi ba wata ƙwarya ƙwarya lacca ne da ta taso ba tare da wani dogon shiri ba yanayi ne kawai ya samar da ita kamar yadda wasu suka ga sanarwa a ƙaƙƙurarren lokaci kamar yadda aka sanar ɗin za mu gabatar da lacca ne mai taken jarin shiga aljanna wanda cikin yardar Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda kuke gani ɗaya daga cikin manya-manyan malamanmu a sheik sha'ayawu yusuf ahmad ya samu halarta daga cikin malamai guda biyu wanda na ayyana cewa za su gabatar da wannan lakca akwai dr ibrahim adam umar disina director general na sunna tv wanda da shi muka shirya wannan abu kuma har mun zo da shi masallaci amma wani ikon Allah kuma wata larura ta sa ya zama na cewa ya tafi amma muna tsammanin insha Allah ta'ala kafin mu tashi zai dawo domin ya yi ta'aliki akan abin da za mu faɗa cikin yardar Allah muna roƙon Allah madaukake ya datar da mu faɗan daidai ya ba mu ikon aiki da daidai yake ni ne karami kuma ni ne mai masaukin baki ni zan dan fara gabatar da jawabai na kafin malami na Sheikh Shayawu Yusuf Ahmad ya karbi maganar insha Allah abinda ya sa na ce jarin da yake shine jarin shiga aljanna za mu tattauna a kansa saboda tattaunawar tamu za ta shafi ginshiki ne mashi girma makami mafi girma da musulmi yake alfahari da ita wanda jarin shine jarin da ke sa mutum ya shiga aljanna rashinsa shi ke sa mutum ya shiga cikin wuta Allah ya tsare mu Allah maɗaukaki ya mana baiwa ya mana falala mun yi dace ya aiko mana annabin rahama annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama jagoran manzannin Allah shikamakin annabawa wanda ba a yi kabarsa ba kuma ba za a yi kabarsa ba duniya ba ta taɓa ɗaukan wani jagora da ke da daraja da ƙima kamar annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam ba shi allah maɗaukake zaɓe mu ya aiko mana kamar yadda allah maɗaukake ya ce zaɓenmu ya yi wa kazalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu shuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaykum shahida haka nan muka sanya ku ummatan wasatan ay ummatan khiyara udulan khiyaran kamar yadda al-imam ibn jarir at-tabari rahimahullah ya nakalto da yawa daga cikin malamai magabata suke cewa wasatan ay udulan khiyaran Allah madaukaki ya sanya ku zababbu adalai ya aika muku annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama wannan ni'ima da Allah madaukaki yayi wa al'umman nan ta aiko musu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ya zo musu da fitila mai haske wanda da duniya tana cikin duhu duhun baki kirin amma Allah ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya haska duniyan nan da haske na tauhidi na kadaita Allah subhanahu wataala ya zo cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallama manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ce inna Allah nazara ala ahli al-ardi فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب Allah maɗaukaki ya kalli mutanen duniya ya kalli bayan ƙasa gaba ɗaya mutanen da suke cikin duniya ya kalle su famaqatahum Allah ya ƙi su arabahum wa ajamahum da larabawan su da wanda ba larabawa ba duka Allah ya ƙi su illa biqaya min ahli kitabi sai dai wata ragowa daga cikin ma'abuta littafi wanda su basu bar tafarkin tauhidi ba suna kan kadaita Allah subhanahu wataala basu koma kan shirka ba a wannan yanayi da ake ciki ne na Allah madaukaki yana kallon duniya da yawa sun fada cikin shirka ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama dan ya haskaka wannan duniyar abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi ya kira wannan al'ummar akai ya kira danginsa na kusa da danginsa na nesa da ‘yan ƙabilarsa da wanda ba ƙabilarsa ba da mutanen yankinsa da wanda ba na yankinsa ba duka ya kira su ne a kansu kaɗaita Allah subhanahu wa ta'ala da bauta ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون الله ملوك كن سلكي ينا غياوة دنيا يتي ومن دان الله يتي يا أيها الناس كيسا دساكو كتياكو متاني اعبدوا ربكم كبوتاو أبنجزكم idan ba ku san waye ubangijinku ba allazi khalaqakum wanda ya halicce ku wallazina min qablikum kuma shi ya halicce waɗanda suka gabace ku da iyayenku da kakanninku har zuwa na farkon ku shi ya halicce su la'allakum tattaquna ta haka ne za ku iya tsare dokokin Allah subhanahu wataala kamar kayi tambaya ne wannan ubangijin da ya halicce mu a gaya mana wasu daga cikin siffofinsa mana yaya za mu gane girmansa yaya za mu gane wato ɗaukakarsa yaya za mu gane irin ayyukansa ya ce Allah zai ja'alar kuma al'arza firashan wasama a bina'an shi ne wanda ya sanya muku ƙasa ta zama shimfiɗa wasama a bina'an ya sanya muku sama ta zama rufi wa an zala minas sama ima'an ya saukar muku ruwa daga sama fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum ya fitar kuma dinku da kayan kayan itatuwa iri-iri rizqan lakum dan arziki gare ku to wanda yake da wannan fala taj'alu lillahi andadan kada ku sanya wa Allah kishiyoyi wa antum ta'lamuna alhali kuna sane da cewa shi din nan fa shi ya halicce ku shi ya halicci waɗanda suka gabace ku shi ya shimfiɗa muku ƙasa shi ya sanya muku sama ta zama muku rufi shi yake samar muku da ruwan sama ya fitar muku da tsirrai ku samu abinci ba wanda yake muku wannan sai shi kadai me yasa za ku yi masa kishiya wannan kiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya dinga yi akan wannan Qurayshawa mushrikai suka yi fito na fito da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan wannan duk gabar da suka yi da annabi akan wannan ne duk irin takunkumi da suka sawa annabi da mabiyansa duk akan wannan ne an sawa manzon Allah takunkumi na daina hulɗa da shi da duk wanda ya bi shi ko kasuwa ba za a yi da su ba mu'amala ba za a yi da su ba auratayya ba za a yi da su ba komai ba za a yi da su ba saboda mai saboda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kira akan abautawa Allah shi kadai kada ai masa abokin tarayya dan haka duk wanda suka bi shi aka yi musu hisar aka yanke mu'amala da su tsawon lokaci annabi sallallahu alaihi wasallama ya zauna cikin wannan yanayi da sahabbai sai wasu danginsa daga cikin banu hashim waɗanda suka zo suka goyi bayansa saboda dangantaka ta jini haka manzon Allah ya rayu duk saboda yana kira akan a zo a kaɗe ta Allah shi kaɗai kar a bauta kowa sai shi ya, ya samu zagi an ci masa mutunci an aibata shi an ce masu mai sihiri ne an ce mawaƙi ne an ce boka ne an ce kaza ne an ce kaza ne mai raba dangi ne duk saboda fa ya ce kar a bautawa kowa sai Allah subhanahu wa ta'ala iyayensa sun zage shi baffanunsa an samu waɗanda suka zage shi suka ci masa mutunci lokacin da Allah maɗaukakin saukar masa wa an zira ashira ta kal'akarabina ka yi gargaɗi wa danginka mafiya kusa ce da kai an umarci manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya fara kiran na kusa ka fara gargaɗi in ka fara gyara ka fara daga gida manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya dinga kiran ƙurai shawa ya dinga kiran kabilun larabawa waɗanda suke kusa da shi ya bani fulan ya bani fulan ya bani fulan yadda ake kira idan yaƙi ya taso haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi kira kabilu suka dinga haɗuwa tsammanin su cewa yaƙi ne tun karo ayi shirin ya za a tare wannan yaƙin kamar yadda suka saba yi ya zo musu kan nadhirul uryan kamar yadda ya fada kamar wato tsaraitaccen mai gargadi larabawa suna da wata al'ada idan al'amari babba ne mai girma ne in za ka gargadi mutane don su fahimci girman abin da yake kake sanar da su sai ka zo musu tsirara saboda a ce tab wani tun da ga zo tsirara al'amarin babba ne a je a saurari mai zo da shi to annabi yana gaya musu ni kamar irin wannan dan sakon ne suka taru manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ce qulu la ilaha illallah tuflihu yace abinda nake kiran ku zuwa gare shi ku ce la ilaha illallah tuflihu za ku rabauta in kun yi wannan baffansa dan uwan babansa da suke uba daya abu lahab ya faɗi wata mummunan kalma wa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce tabban laka alihaza jama'atana ya ce yanzu don wannan ne ka tara mu tabban halaka ta tabbata kanka yaya za ka tara mu akan wannan Allah maɗaukaki ya mai da martani don kariya wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ce tabbat yada abi lahabin wa tabba ba shi ya halaka ba kai ne ka halaka abu lahabin ya halaka ya taɓe ma'agna an kuma duhuwa ma kasab dukiyarsa da duk abin da ya tara ba za ta wadatar da shi ba sayasla naran za ta lahab zai shiga wuta wutan nan mai kuna mai harshe wanda take tsiri tana konawa matarsa da ta taimaka masa ma Allah madaukaki hada da ita wa mar'atuhu hammalatul hatabi ko hammalatul hatabi matarsa Allah madaukaki hada da ita ta taimaka masa mai kayan kirare mai daukowa kirare to a nan duk wannan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya yi fama da wannan matsalolin ne saboda ya kira wannan al'ummar a kaɗaita Allah fashi kaɗai kar haɗa shi da abokin tarayya irin abin da ya samu ƙwarai shawa suna yi ba fa ba sa bauta wa Allah ba ne mushirkan ƙwarai shawa a suna bauta wa Allah amma ba su yadda a bauta wa Allah shi kaɗai ba ne suna ganin cewa an yi yawa aja'ala al-alihata ilahan wahida inna hadha la ujab suka ce yanzu ka sanya abun ababan bauta duk su koma daya ya za a bauta abu daya a sun yadda suna bautawa Allah amma shi kadai bai isa ba ba zai iya biyan bukatun mutane shi kadai ba dole sai an hada da wasu suka ce inna hadha la ujab abun mamaki ne a ce wai ka ce guda ɗaya za a bautawa duk sauran abasu abinda zai nuna maka suna bauta wa Allah ba ba sa bautar Allah ba ne faɗin Allah maɗaukaki ƙul ya ayyuhal kafiruna ka faɗa ya ayyuhal kafiruna ya ku kafirai la a'budu ma ta'buduna ni bazan bautawa bana bautawa ma ta'buduna abinda kuke bauta wala antum abiduna ma a'budu ku kuma za ku bautawa ni abin da nake bauta ba wala ana abidun ma abattum ni ba mai bautar abin da kuke bauta bane lakum dinukum waliyadin kowa ya nasa da yace kul ya ayyuhal kafiruna la a'budu ma ta'buduna ni ba zan rinka bautar abin da kuke bauta ba nan kaga in ka ji sai kai tsammanin kamar su ɗin kawai gumaka zalla suke bautawa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ne yake bautawa Allah shi kadai kamar haka sakon zai nuna maka amma in ka dubo wasu ayoyin sai kaga cewa nassi yana nuna cewa suna bautar Allah amma matsalan shine suna ganin ba zai yi a kaɗaita da bauta su shi kaɗai ba shi ya sama suka ce aja alal alihata ilahan wahidan ka sanya ababen bauta daya a hada da yawa mana da haka shi yasa idan aka ce me yasa kuke bautawa waɗannan gumakan sai su ce ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allah zulfa ba dan komai muke musu bauta ba muna bauta musu ne dan su kusatar da mu zuwa gawa ashe suna bautar Allah har suna ganin waɗannan gumakan ma su ba su ne wato suka fi fawa ba amma su ne masu isar da su zuwa ga Allah babban shi yasa idan suka je aikin hajji a talbiyar su sai su ce labbaik Allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik illa sharikan saghiran tamliku huwa ma malak su ce labbaik Allahumma labbaik amsawarka amsawarka ya Allah labbaika la sharika laka labbaika mun amsa maka baka da abokin tarayya kai ne wanda ya kamata a amsa masa sai su ce illa sharikan sagiran baka da abokin tarayya sai dan wani abu dan an abokin tarayya dan karami kenan yana da abokin tarayya harkar tarayya kuma ba karami ba babba duk wannan gwagwarmayar da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya yi da su sun fa yadda a bauta wa Allah kuma a roƙi Allah sun yadda amma suna ganin yaushe ne duk al'umma gaba ɗaya al'ummar duniya gaba ɗaya a haɗu a ce Allah ake roƙo shi kadai suna ganin abin ya yi yawa ya kamata a raba kafa a samu wasu mukarraban Allah wasu makusantan Allah su ma a rinka roƙonsu ko don su isar da bukatar ma wannan kuma shine asalin shirkar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yaka in ka ji manzon Allah ya tafi yaki an yi yaki da kafirai to kafiran nan da aka yaka wannan shirkar da suke yi suna bautar Allah suna bautar wani suna roƙon Allah suna roƙon wani Allah irin roƙon da suke wa Allah shi yasa Allah ce wallazina takhadhu min dunya undul awliya ma na'buduhum illa liqarribuna ila haka suke cewa ai ba dan muna musu bauta dan komai bane sai dan su kusatar da mu zuwa ga Allah subhanahu wataala wa ya'buduna min dunillahi ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna ha'ula'i shufa'auna indallah قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى أما يشركون الله مدوك كيتي wa ya'buduna min dunillahi suna bautawa koma bayan Allah ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum abinda ba zai cutar da su ba zai amfanar da su ba ka san babu marar basira irin wanda zai zo ya rinka bautar abinda ba zai iya bashi ba ba zai iya hana shi ba ba zai iya baka ba ba zai iya hana ka ba amma kuma ka ɗauka shi ne abin bautarka babu rashin basirar da ya wuce wannan a bayan an ce me yasa kuke musu bauta wa ya ƙulun ha'ula shufa'a'una inda Allah sai ce waɗannan ai masu cetonmu ne a wajen Allah ba su ne Allah ba amma masu cetonmu ne a wajen Allah wannan shirkar ta kiran wani Allah da neman bukata a wajen wani Allah irin abin da ba a nema sai agun Allah shi kadai ita ce abin da manzon Allah ya yaka ita ce abin da ta hada rigima tsakanin annabawa da dukkan al'ummarsu in ka ji fitina ta faru tsakanin annabi nuhu alaihi salam da jama'arsa akan wannan ne wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wala suwa'a wala yaghutha wa ya'uqa wa nasra wa qad adallu kathira wala tazidu adh-dhalimina illa dalala suna cewa kada ku bar allolinku da kuke bauta kada ku bar wud kada ku bar suwa kada ku bar yaghuth kada ku bar ya'uq kada ku bar nasru duk sunayen mutane ne abdullahi dan abbas ya ce haula'i asma'u rijali min qaumi nuh yace waɗannan sunayen wasu mutane ne daga cikin mutanen annabi nuh alayhi salam falamma matu lokacin da suka mutu mutanen kirki ne asma'u rijalin salihin min qaumi nuh mutanen kirki ne ji abdullahi dan abbas cikin mutanen annabi nuh amma lokacin da suka mutu akafu ala quburihim mutanen annabi nuh sai suka je suka dukuba akan kaburburan waɗannan mutanen tunda girmama su karshe har suka koma suna roƙonsu irin yadda ake roƙon wani Allah subhanahu wa ta'ala bayan Allah duk wanda zai kira wani irin kiran da ake wa Allah duk wanda zai roƙi wani irin roƙon da ake wa Allah kafircin wannan shirkar wannan mutumin ba ta da bambanci da shirkar abu jahal ba ta da bambanci da shirkar abu lahabin ba ta da shirkar duk wani mushriki da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yaka domin irin abin da suke yi kenan manzo Allah yayi gaskiya sallallahu alaihi wa sallam duk irin karantar wanda alqur'ani yayi akan shirka da nuna duk wanda ba Allah ba ba zai bai halatta ka bauta masa ba kar ka dauki haƙƙin Allah ka bashi alqur'ani ya kaskantar da duk wani wanda ake masa bauta ba Allah ba amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna cewa kafin alkiyama ta tsaya sai an koma bauta irin ta quraishawa duk da irin nasosin alkur'ani da suka nuna mana karara duk bayi ba su kai a musu bauta ba annabawa ba su janjanta a musu bauta ba annabi da manzanni ba su kai a bauta musu ba babu wanda ake masa bauta sai Allah shi kadai ba a kiransu irin kiran da ake wa Allah ba a roƙonsu irin roƙon da ake wa Allah madaukakin saki ba a yi duk wanda ka rike shi kake roƙonsa irin roƙon da kake wa Allah to ka mai da shi gunki innama ta'buduna min dunillahi awthanan wa takhluquna ifka إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون waɗanda kuke musu bauta ba Allah ba kuna bautan gumaka ne kuma waɗanda kuke musu bautan ba Allah ba Allah ya ce la yamlikuna lakum rizqan ba sa iya mallaka muku arziki fabtagu inda Allah rizqa in kuna neman arziki ku nema agun Allah wa'buduhu ku bauta masa washkuru lahu ku masa godiya ilayhi turja'una gare shi za a mayar da ku duka duk wanda ba Allah ba ba baka arziki baka neman wani arziki a wajensa don ba wanda yake arzutawa sai wa inna Allaha huwa ar-razzaqu dhul quwwati al-matin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce al'umman nan kafin tashin alkiyama har sai an koma bautan lata da uzza lata ƙomu sa'a hatta yi ubadan lata wal uzza annabi ce alkiyama ba za ta tsaya ba sai an koma bautan lata da uzza sai an samu cikin wannan al'ummar da za su koma bautan lata da uzza da Allah ya ambace su cikin alkur'ani a fara'aitumin lata wal uzza wa manata salifatar ukra ya ce kuma wala ta ƙomu sa'a hatta yi ubada fi amin min ummatil ausana alkiyama ba za ta tsaya ba sai an samu wasu jama'a daga cikin al'umma ta sun koma suna bautar gumaka wannan bautar gumaka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake fada ba lalle sai an zo an sassaka gunki an ce wannan shine lata ba ba sai an sassaka gunki an ce wannan shine uzza ba ba sai an sassaka gunki an ce wannan shine manata ba shine ma'anan bautar gumaka ba a'a duk wanda ka dauki wata siffa ta Allah ka bashi ka bauta masa za mu fahimci wannan cikin fadin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yana addu'a yana Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad ya Allah kar ka sanya kabari na ya zama gunki da za a rinka masa bauta ashe duk lokacin da al'umma ta dauki wani dake cikin kabari tana kai masa bukatu tana neman biyan bukata a wajensa to ta mai da shi mai gunki da haka annabi ya ce Allah karka sanya a sanya kabari na ya zama gunki da za a rinka masa bauta kar a rinka zuwa ana roƙon a cikin kabari shine abin da al'ummar na yau suke musulmi da yake cewa la ilaha illallah yake cewa muhammadun rasulullah sallallahu alaihi sallama yana faɗa a baki yana cewa babu wanda ya cancanta a masa bauta sai Allah amma shi ne dai zo kabarin wani daga cikin bayin Allah da ya mutu jama'a wanda ya mutu in na ɗauki littafin nan ɗora masa a kansa zai iya turewa ba zai iya turewa ba wanda in ka ɗora masa wannan a kai ba zai iya turewa ba shi ne kake so biya maka bukatar ka shi ne za ka zo kabarinsa kana cewa rayuwa ta yi tsada ya kawo muku sauƙi wallah ba abinda zai jefa mu sai ƙara bala'i irin waɗannan kalmomin suna daga cin amina su ƙaro bala'i akan bala'i wani cewa yi duk matsalolin da ake ciki a najeriya nan inda za a samu wasu gwamnoni guda uku a hada da shugaban kasa sai tafi kabarin wani waliyi ya faɗi sunan waliyi su je kabarinsa su faɗi waye ake faɗuwa a gaban san ba Allah ba su faɗi a gaban kabarin su ce ya shehuwa ne fetur ya yi tsada a najeriya abinci ya yi tsada an shiga wahala shehu ka kawo sauki ishe da an gama na ce shehu da yana kawo sauki wallahi da ya kawo kansa da bai yadda an ji an danna shi cikin rami ba a garkabe shi Allah maɗaukaki cewa in ta da'uhum la yasma'u du'a'akum walau sami'u mastajabu lakum wa yawmal qiyamati yakfuruna bi shirkikum wa la yunabbi'uka mithlu khabir inda zaka kwana kana kiransa wanda yake cikin gabari ba zai ji ka ba dan wanda ke cikin gabari baya jin komai sai iya abin da Allah madaukaki yasa zai ji daga cikin abin da kuma Allah madaukaki yace ba zai ji ba bukatar mutane ba zai ji bukatar mutane ba walau sami'u mastajabu lakum kai ko sun ji ba za su amsa muku ba wa yawmal qiyamati yakfuruna bi shirkikum ranar alkiyama za su kafirce wa shirkar da kuka yi ashe kiran wani Allah akan bukatu irin yadda ake kiran Allah mene shirka ne إن الذين تعبدون من دون الله عباد أمثالكم فدعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين وكرها سوء لا سأمسى ممكن يبقى لا سأمسى أما الأمر النبي صلى الله عليه وسلم da suke la ilaha illallah suke muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wasallam su suka koma wannan halin al'ummar mu yau ta koma tana yin shirkar da ƙuraishawa ba su irinta ba domin ƙuraishawa su suna roƙon wani Allah a matsayin tsani da zai kai su wajen Allah amma in ka tambaye su mahalicinsu za su ce Allah ne wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal arda wa sakhkhara ash-shamsa wal qamara laikulun Allah da za ka tambaye su waye halitta sama da ƙasa waye hore rana da wata za su ce Allah ne walayin sa'altahum man khalaqahum laikulun Allah in ka tambaye su waye halitta su za su ce Allah ne walayin sa'altahum man nazzala minas sama'i ma'an fa ahya bihi al-ardh min ba'di mawtiha laikulun Allah in ka ce waye ke saukar da ruwan sama za su ce waye Allah ne kama wanda yace shehu wani shi zai kawo sauki waye Allah a wajensa shehu wani shi ne Allah a wajensa Allah maɗaukaki ko ya gaya mana wallahi ba abin da wani zai iya yi in ba Allah ba duk abin da Allah maɗaukaki bai ba ɗan adam tasarrufi ya yi shi bai na raye to kasan ba yadda zai bayan ya mutu kuma yi in dai yana raye ba zai iya yi ba to sai ya mutu ne zai yi wani bawan Allah ce min yayi suna tafiya sun ɗauko kaya a gona a mota sai motar ta kafe a cikin laka suka yi suka yi su tura motar na abu ya gagara sun koma gefe suna hutawa kafin su ci gaba sai wani ce ya shehuwa ne ya shehuwa ne taimaka ka zo ka cire mana motar nan a cikin laka bawan Allah ya ce min ya ce wallahi ina jin an faɗi haka na san cewa to motar nan ba za ta fita ba don ba roƙi wanda zai cire ba ya ce saɗaɓ na kama hanya na bar wajen na ce kwasa mana gida in ya fitar muku ita kwasa mai na gida zai fitar yanzu abin da karkagatti suka zo suka kasa yi sai wanda ba shi da rai ya mutu shekara kusan 500 ko shida shi ne zai dawo daga kabar ya zo ya cire buta a rami Allah maɗaukaki cewa duk waɗanda ake musu bauta ba adda ba duk su gaba ɗinsu lan ya kuluku zubaban walawic da ma'ula wa in ya sulubhumu zubabu shay'an la yasanqidhuhu minhu da'ufa talib wal matlub duk waɗanda ake musu bauta ba Allah ba lan yakhluqu dhubaban kuda ba za su yi halitta ba inda a tara waliyan duniyar nan da shehunan duniyar nan za su yi halittan kuda to me yasa za a tambu ne bukata wajen su wa in yaslubuhum dhubabu shay'an kai ba ma halitta ba fa Allah yace inda wani kuda zai zo fisge musu wani abu a hannunsu la yasanqidhuhu min wallahi ba za su yi kwatowa ba ضعف الطالب والمطلوب al'ummar mu tana bukatan kowa ya kula da kansa ya kula da iyalansa social media yau ita za ta kawo maka nesa kusa bala'in da yake nesa da kai sai ka ganshi a kusanka baka sani ba ɗanka ya zama mushirki a gida baka sani ba an koya masa kiran sunan wani Allah an koya masa neman agajin wani Allah an nuna masa wani yana iya biya masa bukata ba Allah ba cikin abin da Allah maɗaukaki ya keɓanta kansa da shi abin da karantarwar musulunci take nuna mana manzannin Allah da annabawan Allah idan bala'i yayi bala'i wajen wa suke komawa wajen Allah annabi nuhu alaihi salam da ya kira mutanansa ya kira ya kira abin yaki bai iya yin komai da wa kansa ba ita rabbi inni da'awtu qaumi laylan wa nahara falam yazidhum du'ai illa sharara wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara thumma inni da'awtuhum jihara thumma inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra sai kuma zuwa ga Allah yana gaya masu gashi na yi kaza na yi kaza na yi kaza ƙarshe ce rabbi la ta zara alal ardi min alkafiri na dayyara innaka in ta zarhum yudhillu ibadaka wala yuridu illa fajiran kafara ya koma neman agaji wajen Allah subhanahu wataala annabi Musa alaihi salam lokacin da yayi tafiya fir'auna yasa ya matsa masa ya gudu kamar yadda ce fafarartu minkum lamma khiftukum na gudu lokacin da wahala yayi ta wahala ya koma wajen Allah rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir yana mai inuwa ya zauna abubuwa sun cakuɗe kuma tawalla ila dhilli faqala rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir ya ce Allah ina bukata ina bukata zuwa wajenka aka abin da ka saukar mini kuma sai Allah ya kawo masa agaji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama imamul mursalin wa khatimul khatimul anbiya'i wal mursalin cikamakin annabawa idan bala'i yayi bala'i har sai an bashi hakuri yanda yake takarkara yana roƙon Allah lokacin da suka fita yakin badar da sahabbai da manza Allah sallallahu alaihi wasallama ya ji irin shirin da ƙuraishawa suke da shi shi kuma ba yaƙi ya fito ba ga su ba su da yawa ga ƙuraishawa mushrikai da yawa ga makamai ga shiri manza Allah sallallahu alaihi wasallama ya daga hannayensa guda biyu masu albarka yana addu'a yana addu'a yana roƙon Allah ya kawo masa agaji to in waliye suna ba da agaji ya kamata annabawa su bayar amma yana neman agajin agun waye agun Allah har sai na abubakar radiyallahu ta'ala nuhu mayafin manzon Allah yana faduwa yana dauka yana miyar masa kafadarsa yana cewa ya ishi magiyar da kake ubangijinka ya isa haka ya ma'aikin Allah magiyar da kake yi wa ubangijinka ya isa shine abin da annabawan Allah suka karantar da mutane duk inda aka shiga bala'i koma zuwa wajen wa zuwa wajen Allah subhanahu wataala amma al'umma ta koma tana cikin bala'i tana koma zuwa ga wani Allah ta yi tsammanin za ta samu mafita daga mukaddima kuma na cinye lokacin na malam ne fa ina roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya raba mu da shirka ya tabbatar da zukatanmu akan tauhidi ya tabbatar da zurriyanmu akan tauhidi annabawan Allah suna roƙon Allah maɗaukake tsare su daga shirka babu wanda ya fi ƙarfinta sai wanda Allah ya kai wa idh qala ibrahimu rabbi ij'al hadha al-balada aminan wajnubni wa baniya أن نعبد الأصنام رب إنكن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن أصاني فإنك غفور رحيم النبي إبراهيم عليه السلام yana cewa Allah ka nisanta ni da shirka ka nisanta ni da bautar gumaka ka nisanta zurriya yana haka kullun ka rinka addu'a Allah madaukake tsare ka Allah ya tsare mu baki da da waɗannan yan kalmomi zan bada shehi duk da ina ba shi hakuri na so a ce kawai yi mukaddimar minti goma ne ba shi wurin a matsayinsa na bako amma laifin masu dauka ne wasu nuna mun ba Allah ya saka da alheri
na bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyana muhammadu ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu alhamdulillah muna godiya wa Allah mai sarki da ya ni musamman ya kawo ni wannan masallaci mai albarka a daidai wannan majalisi da ake yin karatun bulugul marami amma yau aka yi wata mahadara mai unwanin unwanin ma jarin shiga aljanna watan jarin shiga aljanna shine tauhidi dan babu wani mutumin da zai shiga aljanna sai mutumin da yake kadaita Allah madawuci sarki malam ya kawo mana musassalu da kuma ayoyi a cikin alkur'ani da suke nuni akan mahimmancin tauhidi kadaita Allah madawuci sarki balma sanadiyar samar da dan adam a nan duniya dan a bautawa Allah madawuci sarki ne shi kadai kamar da Allah ya ce ma khalaqatul jinna wal insa illa li ya'budun cewa ban halicci mutum da aljama hidan su bauta mini ai bi ma'ana an ya'budu ne an yi wahidu ne ma'ana ba kawai bautar ba shine kadai ta Allah da bautar shine sanadin da Allah masarki halicci mutane a nan duniya ayoyin da malaika mana da kuma busassalu da malaika mana mafi yawan su 70 cikin 100 ayoyi ne na Qur'ani da suke bayani akan tauhidi kadai ta Allah marwucin sarki wannan yana tabbatar mana da maganar ibn qayyim da yake ce alqur'anu kulluhu tauhid ko cewa shi qur'ani gaba ɗayan sa tauhidi ne ko dai bayani akan Allah din madaukakin sarki da yake bayani akan kansa ta wajen cancanta sa da bauta ko bayani akan ayyukansa da yake yi ko kuma bayani akan waɗansu daga cikin bayinsa wanda suka bauta wa Allah shi kadai irin bayani akan annabawa da suka bauta Allah shi kadai irin su annabi Nuhu din da irin su annabi Ibrahim annabi Musa alayhi salatu wassalam da kuma sakamakon su shine shiga aljanna kamar yadda Allah yake sifata mana annaba innahum kanu yusar'una fil khairat wa yad'una na ragaban wa rahaba kaga wa yad'una na ragaban wa rahaba cewa suna bauta mana wannan sifar annabawa ne ko kuma bayani akan waɗanda suka saba wa annabawa su ma da bayani akan sakamakon su wanda suka saba wa annabawan shine shiga wuta wata idan ka kalli ƙur'ani gaba ɗayansa shi tauhidi ne ko kuma bayani akan ayoyin da suke bayani akan hukunce hukuncen Allah mai sarki na umarnin da Allah yi a aiwatar da shi abuwa na ibada na sallah da azumi waɗanda suke yin su suna suka yi da Allah suka yi da Allah shi ne abin bauta ko kuma hani da Allah mai sarki yayi akan waɗansu abubuwa wanda suka hannu daga abin da Allah ya hana shine ya da Allah shine abin bauta shine yake da izinin ko kuma yake da ikon ya umarci mutane akan waɗansu abubuwa ko kuma ya hana su akan waɗansu abubuwa su hannu shine Allah mai sarki su ma da sakamakon su to tabbas ba mai shiga arzuna wala sai wanda ya da Allah kuma ya bauta masa kuma bautan nan shi kadai ko da mutum yana bauta wa Allah masarki da sunan bauta idan ya hada da wani a wajen bautan nan to la wannan bauta ta zata bar komai ba kamar da Allah cewa ma umiru illa li abdullah mukhlisina lahu din da wata Allah na ce fa abdullah mukhlisan lahu din ku bauta Allah Allah bai umarni ba hidan abauta Allah shi kadai Allah na ummatu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka bauta Allah shi kadai to wannan haƙin Allah mana sarki ne abin bakin ciki musassanin da mala ya kawo mana ya dan mana isharat wata ya dan mana jan hankali akan waɗansu da suka fake da sunan musulunci amma suna ɗaukar haƙin Allah ɓauro-ɓauro su biya wani ya kawo mana misali da social media kwanan nan bai fice kwana uku kwana hudu ba a social media na ga wani mutum ya ta karkare da sunan malinta yana kiran sunan wani shi da waɗansu yara da suke kewaye da shi wanda ba Allah ba kuma suna roƙonsa da ƙarshe ya fige da ambatan sunansa yana roƙon Allah da sunansa to wallahi wannan shirka ne kuma duk wanda yake wannan wallahi ba addinin annabi Muhammad yake ba sallallahu alaihi wasallama duk wanda yake wannan duk wanda zai daga hannu ya roƙi wani wanda ba Allah ba ya ambaci sunan wani wanda ba Allah ba wallahi ba addinin Muhammad yake ba in ga Qur'ani kafin sa yana ummani da abota Allah shi kadai tun daga nan ayoyin da muke karantawa cikin kullun da Allah yake iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kai kada muke bauta kai kada muke neman taimakon ka ma'ana ila na'budu illa iyyaka ba ma bauta kowa sai kai da Allah mai zauki da cewa qala rabbukum da'uni astajib lakum innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin cha ka gaya musu ya muhammad ud'uni ku roke ni astajib lakum zan an samu ku fada mazala idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah idza ka yi roko ka roki Allah in zaka nemi taimako irin taimakon da wani bai iya yi sai Allah to Allah kaɗai za ka neman taimakonsa wanda zai kama shi ba ya ce to aika kana neman taimakon wani ya tallafa wa motarka in ta kafe ka tura wannan ba laifi bane ka neman taimakon wani abin da zai iya abin da ake cewa irin neman taimakon da wani bai iya yi sai Allah mun sarki yanda ake gane irin neman taimakon da wani bai iya yi shine misali mutumin da baya nan ka kira sunansa ka roke shi to duwane kira sunan wani sawa'un macece ne ko rayayye ne wanda baya nan ba da wata wasila da za ta iya isar mar wannan kiran ba ya nemi taimako a wajensa to wannan sunanta ita ce ainihin shirk ita ce hakikanin shirka wani zai ci ayin za ka iya ga daga waya ka kira wani yana wani gare daban ka ce ya ma kaza to duk mutumin da ka ɗauka waya ka kira shi a waya ya ansa ka neme shi cewa ya ma wani abu wanda kuma ya ansa ma la'alai wannan ba shi ne shirka ba la'alai wata'ila wani abu da kake so ya taimaka ma abinda zai iya yi ko wani sako ne kake so ya karɓo ma ko kuma da Allah kana nesa ne sai kai waya cewa da Allah ya je gidanka isar da sako ka neme su baka san su ba ai baka same su ba ya je isar ma wannan kaga wannan taimako ne ko kaga wannan zai iya yi ko ba zai iya ba amma wanda yake mace ka kira shi wallahi wannan ita ce shirkar da Allah ya hana a cikin alkurani Allah ne ke ce in ta da ohun la yasma'u walau sami'u mastajabu lakum wa yawmal qiyamati yakfuruna bi shirkikum in ta da ohun la yasma'u du'aakum hadda za ku roke su ba za su ji kuwa yanzu a ƙidar musulunci wallahi duk wani kira wani wali da yake ya mutu kamar yadda Allah ya sifata manzon Allah cewa innaka mayitun cewa sifar mutuwa wannan sifa ce ta dan adam duk wanda yake dan adam ne yana yana mutuwa ba aibi bane dan an ce dukkan annaba da suka gabaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun mutu an ce a cikin annaba kafin su ne bai mutu ba yana annabi Isa sallallahu alaihi wasallam da nasu Qur'ani to a yanzu ka kira wani annabi da sunan ka roƙe shi wallahi shirka ce Allah ne kaɗai ake roƙo ba da tana mutum ya kira sunan wani wali to da wani dalili ne mutum zai kira wani wali bayan ƙur'ani cike ke da nuni akan in za a yi roƙo a roƙi Allah in za a nemi taimako a nemi taimakon Allah Allah masu yace amman yujibul matsara idza da'ahu wa yakashifu su'a wa yaj'alukum khulafa al-ard wane ne yake Allah ne yake cewa waye yake iya ansa roƙon mai roƙo idan ya roƙe shi a nan gurin duk duniya duk malaman tafsir sun ittifaqi wa ake nufi a wannan gurin Allah man yujibu mutar iza da'u wanda yake da tsananin bukata wa yake ansa Allah ne kadai to ta yaya wani zai daga hannu ya kira sunan wani da sunan cewa wali saboda sun ɗauko wani abu cewa kawai duwan abu da aka riga aka jingina wali sai wai a ce to ai Allah ya ce ala ina aule ya Allahi la khubun alwa lahu yazunu ka roki wali amma me dalilin roƙon wali shine ce ala ina aule ya la khubun alwa lahu yazunu ka ji wani soki burutsu da hauka da zinnikanci to amma dai wani abu ne da zan damar wani ishara akai wannan kalmomin da ake fada a dacan duwan wanda yake ya kai shekara irin talatin ko arba'in a baya wanda lokacin da aka zo ana da'awar sunna a ƙasan nan bayan ɗariƙo sun cika ƙasan nan a lokacin da soci burutsu da tatsuniya da malamai allah marasa kima na lafi a wancan lokacin suka zo suna haska mutane akan cewa ko waɗansu mutane ba suna ɗaukar haƙƙin Allah suna bawa waɗansu wanda ba Allah ba waliyai ta wancan lokacin malaman wancan lokacin na iske ne ko da sa a'a ba haka bane duk iri na wanda ya kai shekaru na ko nake dan ƙasa da ni ko kuma wanda suke sama da mu lokacin da aka zo malaman sunna suke cewa akwai mutanen da suke kiran wani wanda ba Allah ba suke roƙon wani wanda ba Allah ba suke cewa duk abin da Allah yake yi wani wali yana iya yi cewa su ce ƙarya ne to amma alhamdulillah a yanzu suna faɗa da bakinsu yanzu kalmar da ake cewa ake ba mu wani labarin wani malamin shahararre a ƙasar nan da ya kawo labarin ƙisar gumurzu da aka yi da shehu jilani abdulkadir jiyali a lahira a wancan lokacin irin 80s duk mun ji wannan abuwa inda muna saurara muna ce dan adam har ya faɗi wannan abin sai ga wani malami a yanzu ne mala'ina faɗa kwanan ana tiyawa da abin cewa an yi gumurzu an yi tashin hankali a lahira nawa ba ahli suna yake faɗa ba su dinda ci faɗa da kansu ba sa'an nan a cikin kwanakin wani malami sananne gashi nan yana nan da ransa an je ba daga ɗazu ne ya mutu ba ya zo ke cewa ambatan shewu tijjani kawai ya fi dukkan zikiri za ka yi a duniya duk wani mai zikiri da zai yi ambatan Allah za ka yi karatun ƙura'an ne salatun annabi ne ya fi shi kawai ka ambaci in yi wannan shewu tijjani kalmar da ya faɗa kenan shi ya faɗa da bakinsa ya kaya nake ya fi shi wannan suwa suke faɗa su ne fa suke faɗa ba da kansu to da Allah yanzu wannan tatsuniya in muka ɗora wannan abin da ake faɗa na wannan tatsuniya da abin ayon da suke cin ƙur'anin nan za ka ga wannan ƙur'ani ya yi gabar su kuma sun yamma za ka samu wani addini na daban wala ba addinin mazan Allah sallallahu alaihi wasallam ba kamar yadda wani hadisi da yake cin turmuzi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce ma a yi ajizo a hadukun an ya ƙara sulisar ƙuran filaila shin ɗaya daga cikinku ba zai iya karanta ɗaya bisa ukun ƙura'ani fil laila a cikin dare ba shi ne sai sahaban mazala sarwa-sarwa suka saurara suke neman ansa daga wajen mazala ya ce ai suratul ikhlas ta adilu suratul qur'an ita suratul ikhlas ta adilu suratul qur'an tana daidai da suratul qur'an ɗaya bisa ukun alqur'ani wani na tabbatar da magana da ibn qabi yake cewa alqur'anu kulluhu at-tauhid alqur'anu kulluhu tauhid shine da malamai suka kalli ma'anar da manzala yake cewa suratul ikhlas wato qul huwallahu ahad tana daidai da suratul qur'an ɗaya bisa ukun qur'ani shine suka ce fil jazaa'i la fil ijza abinda ake nufi a matsayin suratul ikhlas wajen abinda tana fil jazaa'i watan fil jazaa'i la fil ijza cewa ba tana nufin cewa in ka karanta suratul ikhlasi kaman ka karanta suratul qur'ani bane amma fil jazai ake nufi wannan wata mas'ala ce da kaman da mutum zai rantsuwa ya ce ko kuma yayi a yayi bakance cewa zai ya rantsi ko kuma yayi Allah alƙawarin zai karanta qur'ani so daya ko kuma qur'ani so biyu to dan ya karanta suratul ikhlasi so uku ita qul wala ahad bata isar mar ba wannan amma ma'anar ita suratul ikhlas zai iya samun ladan wani bangare da yake ciki idan ka karanta ta ko kuma abinda suratul ikhlas ta kunsa shine suke nufi fil ijfil za na fil ijza to a gurguje abinda suke nufi a nan gurin nan ita suratul ikhlasi tunda qur'ani ɗaya bisa ukun sa a akan tauhidi ne ɗaya ɓangaren sa'annan ɓangare na uku da na biyu da na uku dukansu in sun koma za su koma cikin ƙur'ani amma ɗaya ɓangare ɗaya kai tsaye kashi ɗaya bisa uku na na sultan alkalasi tana ɗauke ne da saƙon da yake cin alƙur'ani shine bayani akan haƙƙin allah tsantsa da yake cin ƙur'ani in ka duba fassarar ta ma'anar ta bismillahir rahmanir qul huwallahu ahad ka gaya musu cewa allah shi kadai ne al-ahad shi kadai yake a zatinsa shi kadai yake a sufofinsa shi kadai yake a wajen cancansa da bauta Allahu samad shi Allah nan shine abin nufi da bukata shine abin nufi da dukan waɗansu bukatu na 'yan adam zuwa gare shi as-samad kuma shine kadai wanda ya zamanto yake iya biyan bukatun mutane lam yalid wa lam yulad shi Allah nan bai haifa ba a haife shi ba walam yakul lahu kufuwan ahad shi Allah bai yi kama da kowa ba to wayannan aya gaba ɗayan ta tana bayani akan haƙin Allah madawai sarki shi kadai yake a zatin sa shi kadai yake a wajen cancantar da bauta shi kadai yake a wajen ayyukansa da haka ba wanda ake roƙwa sai Allah ba wanda yake saukar da ruwan sama sai Allah ba wanda yake bada lafiya sai Allah to dan haka bai halatta kuma aiwa kowa wanda ba Allah ba a nufihi da ɗaya daga cikin wa'annan abubuwa guda uku wanda Allah madawa sarki yake banta da su wajen bauta kamar yadda Allah ke cewa alhamdulillah rabbil alamin duka yabo da guda sun tabbata ga Allah madawa sarki Allah rabbul alamin ubangijin talakai shine arrahmanur rahim shi Allah shine abun mai rahama mai jin kai wannan kadai duk duna ba mai wannan sifar mai rahama mai jin kai sai waye sai Allah madawa sarki to ga wannan wannan aya da makamantin su ne duk suna magana ne akan waye Allah shi kadai kamar da Allah ya ce alif lam mim zalikal kitabu la rayba fi hudal lil muttaqin allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna salata wa marzaqnahum yunfiqun zalikal kitabu wannan littafin la rayba fi littafin mai mene qur'ani qur'ani sifar Allah ne madaukakin sarki maganar Allah ne madaukakin sarki shine mahallicin mutane shi Allah nan shi kadai ake wa bauta in ka duba duk qur'ani daga bakara hannasi yana bayani ne akan ummanni da Allah yayi ko kuma bayani akan kansa ko bayani akan bayinsa ko labari akan makomar waɗansu wanda suka saba masa ga sakamakonsu ko kuma labari akan waɗansu da suka ba Allah ga irin sakamakonsu to amma yanzu aka zo ake mana tatsuniya bara a mana bayani akan ƙur'anin ba bara a mana bayani akan manzan Allah ma yanzu kusan an daina bayani akan sa akan cewa shi kadai ne ya cancanta a yi masa biyayya game da Allah ce qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni da Allah yake cewa diwala wa diwar rasul ulul amr minkum fa in tanazatum fi shay'in faruddu ila Allah war rasul waye wannan manzo Allah basarki kullun yanzu ana neman amida mutane wajen waliyai yanzu shi wani ma babban abin da yake yake aiwatarwa dalibansa ko kuke isra dalibansa shine ambatan shehunansu da almajiran shehunansu ya ce wajen ambatansu ma kai rahama tana sauka sakamakon ambatan wannan waliyan ya ce wannan hikayar maganarsa ce ya ce wa fi zikirin salihina tan zulun rahamati wannan hikayar da ke maganarsa ne tan zulun rahamati rahamati ya ce ce a cikin ambatan salihai shi ne tan zulun rahamati wai rahama tana sauka sakamakon ambatan salihai shi ne suwaye salihan wayannan waliyansu nan to babu a ƙur'ani ko hadisan manzo Allah da wani taɓa cewa ambaton wani mujarradin ambaton wani mutum kawai yana sauka da rahama ko ambaton wani sali ko annabi ne kawai don ambacin annabi ba inda aka ce rahama tana sauka amma su za su suna mana soki burutsu suna faɗa abin da suke faɗa sa'an nan su yi abin da suke dama daga cikin irin tsabagen tatsun da suke yi kwanan nan wani maganar da yake ana magana akan wata fasika da take bayyana fasikanci shine yace ita wannan inda tana son shehu ta kada ma ta tuba in tana son shehu kawai mujarradin son shehu kada ma ta tuba in tana son sa kaga wannan duka soki burutsu ne wasa da addini ne zandaka ce ma'ana boyayyen kafirci ne da ake bayyana shi wani abu ne wanda ke da yana boye amma ake bayyana shi ita ce hakikanin zandaka to da haka kalmar tauhidi wallahi ba wanda zai shiga aljanna sai muwahhid sai wanda yake kada ta Allah mana sarki ba wanda zai shiga aljanna a duniyar nan in ba wanda ya yarda da Allah ya yarda da manzon Allah ba sannan ya yarda da musulunci gaba daya shi yasa malamai suke fassara wannan aya da Allah yake cewa wala wadur rasula wa ulul amri minkum ku bauta wa Allah ai kuwa Allah Allah Allah da wa di wallahi wa di rasul kuwa Allah da koya manzan Allah da'a shi ne kaganan gudun ce a yi wa Allah da'a a yi wa manzan Allah da'a to menene yi wa Allah da'a shi ne bauta Allah shi ne da'a wa Allah menene yi wa manzan Allah da'a shi ne yi wa manzan Allah biya ita ce da'ar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da'ar Allah daban da'ar manzan Allah daban da'ar Allah shi ne yi wa Allah bauta misali a nan muka yi sallah sallah da muka yi da'a wa Allah ce sallarwa muka yi wa Allah muka yi wa da'a amma sallar da muka yi irin yadda manzan Allah ya koyar ita mai ce ce mai muka bar shi biyayya ita ma da'a ce ta ma kaga da'ar Allah da ta manzan Allah sun an kira su da'a amma ta Allah mai ma'anata shi ne bauta masa ta manzan Allah fa mu yi wa Allah bautar irin yadda manzan Allah ya koyar shi ne kamar ma'anar la ilaha illallah ne cewa babu mota da gaskiya ba cancanta sai Allah muhammadun rasulullah cewa manzo Allah bawon Allah ne manzansa ne ma'anar mu rasulullah shine ba za mu yi addini bi irin nasa shine ma'anar mu rasulullah to su wani lokaci suna cewa duk abinda na Allah ne to ana yawan manzan Allah sannan in an yarda cewa duk abinda ake Allah ana yawan manzan Allah to yake nan matin da su kuma waliye masu ya manzan Allah ne to su ma duk abinda ake manzan Allah ana yawa waliye shine abinda suke falsafa da suke da ita kenan tasalsul to amma in ka kalli abin shi ne duk abin da aka ce na Allah ne wajen umarni a so Allah kamar mahabban Allah kullum wanta tuhibbuna la fattabi'uni kaga nan Allah yana umarnin cewa in kuntum in kuntum in kuntum tuhibbuna la kaga cewa in mun kasance muna san Allah san Allah san Allah so bauta shine san Allah masarki soyayya irin bauta amma soyayyar manzo Allah fa soyayya ce irin ta mai ta da'a to abin da kamata mu sani kenan mu bambance duk wani abu da aka ce na Allah daban na manzon Allah daban ma'anar la ilaha illallah kalmar shahada ita ma'anar ta cewa ko da cancantar bauta ga wani ba Allah ba a tabbatar wa Allah shi kadai ma'anar Muhammadur Rasulullah tabbatar da biyayya wa manzon Allah wajen yin abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar to wannan shine to wannan shine abin da mutane suke tsanin bukata mutumin da da wannan shine zai shiga aljanna da karshe shi yasa hatta a wannan usulun da salasa wato wadansu asali guda uku wanda shine za a tayar da mutum a cikin kabari a tambaye shi su kowane mutum ya ansa wannan kamar yadda manzala ya tabbatar in an sa mutum a cikin kabarin sa malaiku guda biyu su zo masa za su ce man rabbuka wa ma jinuka wa ma taqul bi hadha ar-rajul allazi bu'isa fikum ko za ta tambaye shi wani ne ubangijinka sanan wane ne menene addininka sanan wane ne wannan mutumin da aka aiko muku a wata ruwaya cewa wa man nabiyuka wane ne annabinka kenan nan gurin wanda ya kasa bambanta Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasa gane cewa shi Allah shi bauta ake mar ya kasa gane da'arwa Allah da da'arwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to wallahi bai sai an su wannan tambayar ba yanzu lokacin da kai sallah kaiwa Allah da'a shine sallar su domin shi kaiwa in kai sallar irin ta manzon Allah kamar da yace sallu kamar ayatu mu usalli kaiwa manzon Allah menene da'a duk sunan su menene da'a yin sallar yanda manzon Allah ya kori shine da'a wa manzon Allah yin sallar wa Allah shine da'a waye Allah shine ma'anar da'a da ke cewa man yutir rasula faqad da'a Allah duk mutumin da yawa manzon Allah da'a to yayi wa Allah da'a ma'ana duk mutumin da yayi addini irin na manzon Allah shine kamar yawa yawa Allah da'a ne shi yasa har wani ma jahili zindiki da yake cewa in ka in ka ka kiwa Allah da'a ma kawai wa manzon Allah da'a kawai yake nan wannan da'a dole ta yi wa mene dole shi Allah zai karɓi wannan dole ya karɓi wannan biyayyar ka saba masa kai wa manzon Allah da'a ya kasa bani cewa da'a wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine bautar Allah madaukakin sarki ka bauta manzon Allah ai ka bauta Allah madaukakin sarki ba ba ka bauta manzon Allah ba sanin bayan zaka yi wa manzon Allah da'a in ba ka bauta Allah yanda yace ba to shine to da haka a goya mutane tauhidi shine taken cewa shiga aljanna ba a shiga wallahi mai tauhidi sai mai wanda yadda da Allah yake iya bambanta Allah da manzon Allah yake iya bambanta menene haƙin Allah menene haƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma san menene addinin musulunci dan za a martambaya akan sa duk wani abin da suke buru wadanda ba sa magana ibada to babu wata soyayya ta manzon Allah da za ta amfani in babu ibada sun zama to kawai kaman kiristoci ka zama mai bi kawai ka zama kana son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yasa za a aikace za su yawo suna yawo suna yawo gari a yawo ta gari ayi wuni ana yawo akan ranar son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bara ai sallah ba saboda shi sa wannan shi wancan mai zandakar wata an kowa ya da fasika ce a zahiri ga tanan ita kanta ta yadda mutumiyar banza ce amma wai yana cewa ana kokarin shawo kanta an kai ta da hizma yace a kar wani ki tuba tunda kina son shehu su ba hakin tuba wannan kadai san shehu wannan ya isar miki to dalla wani irin addini ne wannan wani irin addini kuma ana jin su ana gani ta Allah kiyaye mu Allah amfani da mu abin da muka ji kuma ya tabbatar da mu akan kadai ta Allah wajen bauta da yawa manzon Allah biyayya da kuma yin riko da addinin musulunci yanda Allah man sarki yake nufi wanda ba guda ku ba za su taba yiwa ba in ba mu san Allah da haƙƙinsa ba mun san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam iya hurumin sa kuma san addinin musulunci sallan nan miyita azumin nan miyita da sauransu su yanzu wayannan fa saboda tsabagen zan daga wani su ba su damu da sallah ba ba su damu da azum ba akwai wanda ma yanzu baya wani abu na ibada ba a ganin sa da shi akwai wanda baya wanka na ibada baya waɗansu abuwa kan akwai wanda ma sallama ba zai yi ba a gaban kuma wani ma ana azumi zai ci abinci wani zai zo ya sa kurasa a ina a wuyansa zai iya shan giya a gaban mutane amma shi haka masoyin Allah ne masoyin manzon Allah ne subhanahu wa ta'ala addini wannan subhanakallahu bihamdika nashara la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
alhamdulillahi allah maɗaukaki ya saka wa shehin malaminmu sheik sha'ayau yusuf ahmad da alheri allah maɗaukaki ba mu ikon aiki da wannan karatu da, da muka saurara mun fahimci cewa dai duk abin da za mu yi wajen wato bakin rijiya ba wajen wasan yaro ba ne duk rigimar da za a same ka da ita a lahira karka yadda a same ka da shirka duk wani abin da aka same ka da shi in ba shirka bane da sauki amma ka kuskura ka je wajen Allah kana masa shirka to Allah madaukaki ya riga ya faɗa maka tun a duniya inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha dan haka masu shirka wa Allah madaukaki masu jingina ayyukan Allah zuwa ga wani Allah duk wanda ya ce wani zai gafarta maka zanubai ba Allah ba ko zai baka aljanna ba Allah ba ko zai ka daga wutar Allah ko zai baka lafiya ko duk abin da Allah ya kaɗaita da yi ya ce zai baka to babu shirkar da ta wuce wannan ka iya ƙoƙarinka ya zama da cewa ka mutu ba mushriki ba sauran zunuban ka nemi Allah maɗaukaki gafarta maka Allah ya baka wata mana baki daya rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن يميننا وعن شمالنا اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا اللهم من الراشدين اللهم احفظنا من الشرك وأهله اللهم احفظنا من الشرك وأهله واحفظنا واحفظ ذرياتنا يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين